إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mu a markaz ahalus sunna jama'a wanda ke ngulkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba 21 ga wata na jumadar ula hijira shekara 439 wanda ya dace da bakwai ga wata na biyu shekara 2018 insha Allah yau za mu yi darasi na 29 a cikin littafinmu alwajiz fi aqidatu salafu salih darasi na 29 ina ga masu banmu da littafi za mu tashi ne a safa ta 132 daidai ina wa sunna jama'a ko? yawa wa ahlus sunnati wal jama'a يعتقدون بأن وعد الله جل وعلا للمؤمنين المتقين بالجنة حق أهل السنة والجماعة سنة أكيد رتشيوة القول الله مجرما دبوايا ديوة مس إيماني مس صوران الله da musu alkawalin aljanna alkawali na gaskiya tabbas haka ne wa wa'idahu bi ta'dhib al-usat al-muwahhidin wal mudhinibin fi an-nar haqq kuma da wa'idi mun ce shi wa'ad kama alƙawali na rahama ko na jin kai na alkhairi ne wa'id na alƙawalin azaba narko na azaba a gicciya wa'idahu bi ta'dib narko da yayi na alƙawalin azabtar da al'usatul muwahhidin masu masu tauhidin masu laihi masu zunubi kenan su ma azabtar da su da Allah ya alƙawalin ga wanda laihi kaza laihi kaza shi ma lalle gaskiya ne Allah zai azaba ga mai zina ga mai shan giya ga mai karya don abubuwan kwasu illa zama gaban bancin ya ce wa wa'idahu bi ta'adhibil kuffar wal munafiqin wa khuludihim fi fi nar haq kuma da alƙawali na azaba narko na azaba da na azabtar da kahurai da munafukai da su kuma za su dawwama a wuta har abada shi ma wannan alƙawali ne na gaskiya kuma mun san layi khulufin lahu jalla wa ala wa ada Allah bai sami alƙawalin shi ƙala Allah tabaraka wa ta'ala wallazina amanu wa amilu salihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada wa'ada Allah haqqan wa man asadaqa min Allah qila nisa'i kenan ayata 48 da ayata 118 16 ya ce fadar Allah subhanahu wata'ala cewa wallazi na amanu wa amilu salihat wayanda suka yi imani kun bayan imani suka yi aiki nagari kun lalaye magana imani sai ka magana aiki nagari kuma ce ba kun amalu masu aiki ma ya ce ya ce nagari imani aiki nagari da kullum wani muhimmancin magana kulawa da ibada a kan hanya ingantatta kyakkyawar ibada ba kunna ibada ba ibada aiki ta aiki nagari kina aiki na gari Allah ke ba kurin aiki ba kina imani da aiki na gari Allah ya alƙawalin sanudukhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar za mu shigar da su gidajen aljanna wanda ƙoramu ke gudana ƙarƙashin wannan gidaje na aljanna kuma wanda in sun shiga khalidi na fiya abada za su dawama a cikin wannan gida na aljanna har abada ba huta kenan kuma wannan ba da hakan wa'adallah haqa alƙawalin Allah ne alƙawali na gaskiya wa man asdaqu minallahi qila waye Allah gaskiyar magana jawabu ya ce walakin Allah subhanahu wa ta'ala amma duk da haka alkawalin Allah mai girma da buwaya wa'ada bil afi an usatil muwahidin bi fadalihi wa karamihi wa rahamati Allah ya alkawali ga rangwame ga masu saɓan Allah masu tauhidi da fadalar shi da karamcin shi da ramar shi wa bi shafa'atin shafi'in kuma da ceton masu ceto ya cancanta a mai azaba kaza dalilin ceton wasu masu ceto a ceto da bawa inda ba in ba shirka ya zo daga gidan wuta wa Allah ya khallada ahadun minhum fi nar jahannam kuma su muwahidai ba mai dawama har abada a wuta sabanin kafure mutum mai tauhidi zai iya lahi a mai azaba in ma ba ya yi mishi ba amma dai karshe da bai dawama a gidan wuta shine maganar wa nafahu an gairimu amma ya kore wannan afuwa tashi da ceton shi da fadalar shi ga wanda suke kahure ne yace nan kuma qala Allah tabaaraka wa ta'ala inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfir ma duna zalika liman yasha Allah subhanahu wa ta'ala yana gafarta laihin da mana Allah baya gafarta laihin da aka hada shi da wani kina da mutun ya mutu bai mana ya mutu ba tare da tuba ba Allah bai gafata laifin shirka amma yana gafata laifin da bai kai ga shirka ba ga wanda ya so kullum wani bayanin Allah bai gafata shirka ana ne mutum in ya mutu bai tuba ba amma ko shirka ko me kake bauta maka tuba ko tuba ko abu ne wannan shine karshen wannan babi na wa'ad wa wa'id kenan dai akwai alƙawalin Allah na rahama alƙawali na azaba Allah cikin rahama ta Allah yakan yahi kurakure ga masu laifi amma shi ka'ida mushriki ne ba magana gafara ta Allah har ma wata ruwaya annabi sallallahu alaihi iya cewa duk inda ka wuce da kabarin mushriki ka bashi bishara da wuta ko dan wuta ne inda mushriki ne ba wani magana kan shi amma wanda yake mana musulmi ne yakan yi Allah ya yi mishi kuma ba wallahi da ya kuma ba ya yi mishi ba dai aka mai azaba shi dai karshen lamari baya da wama a wuta kamar muka karanta a baya cewa ko da mutum a cikin yan wuta a kona zai zo wuta ta mai rumus tunarwa ta musulun ta mai rumus ya zama gawayi amma ba mutuwa Allah subhanahu ta'ala bayan tattauna da bawon shi zai hudo shi daga wannan gida na wuta isla ce dai a takaice dai har shiga gidan wani ruwa da aka jama'a alhaya a bakin wuta a mutu zai shiga a mai wanka ya saka sabo tuhowa sabo tuhowa zai tuho sabo tuhowa gangariya sabon halitta kuma daga nan dai shi ma kuma ya shi gidan aljanna kuma haya ga cewa aljanna ma shi ma ba wanda ya shi wannan iya daga cikin rahama ta Allah ga bayi masu imani wani kuma bawan ya lahin ma ya komi ya kamata ya shiga wuta kurin Allah ya so ce ya garauta mishi kurin kun ya Allah lahi ya lahi mun lahi na shiga wuta amma Allah kun ya so garauta mishi amma ba kowa ba ga wanda Allah su mun karanta a baya wanda ya zo hilin kiyama da takardu an hudo takardun shi dari gwamnatar ba daya kai dari ba daya duka an ce duka madar basar an ce duka madar basar iyakar idan kana ganin kato takarda farshe manyan farshe ba komi a cikin yalahi wannan a kwatanta ma Allah yana gawata don kaka ci ayi wani Allah ce gafartawa yalahi ka zane a in dai ba shirka to kurin Allah da bawan shi ya gabar shi kurin in dai mutum ba shirka ba yake mutu kaka ce lai shi ya girma Allah bai gawata mishi kuma kanta baya Allah ya ba wani azaba dalilin haka kaga ya ka ba da misalin wanda Allah ya gawarta ma an zo da takarda ta laihi 99 kuma iyaka idanka ba komai ya banna a ciki ya gadangadan ya sankace sai wuta ya kare ko mutu da shi sallah zai ce akwai wata takarda shi guda akwai sauran takarda guda ta da ba ka ba a kawo ta dora ma zai ce Allah mai wannan takarda ɗaya ma ana ba mata tara shi kama kuna da ya yi da baya wani magana saura ma Allah me ya zai saka da ɗaya ta ba ba mata da tara Allah ce ku ɗauko ta dai a ciki akwai kalmar tauhidi be warware tauhidi akwai tauhidi za a ɗauko ta a ɗora ta akan mizani nan takarda 99 a ɗora kalma ɗaya takarda ɗaya ta tauhidi annabi ce wannan kalma ɗaya ta tauhidi za ta rinja takarda 99 kuma karshe aka shi gidan aljanna kaga wannan shi Allah ya so ya garta mishi ta kenan kakka yanke wa wani dan wuta ne kurum yanzu za mu tashi almuwalat wal mu'ada soyayya da kiyayya a musulunci akwai wanda aka ce ka so akwai wanda aka ce ka ki musulunci ya tsara wanda za ka so don za ka ki ko shi wani abu ko shi wani abu ibada ce sai ya sa yamma turmamuwa mudadi ba zai ga turmamuwa to a ƙasa wani turmamuwa ya so maka bayanin me almuwalat me almuwadat ka yi mu shiga baban yake so sanar da kai me almuwalat me almuwada ƙasa yin kuma ƙasa ƙasa ya ce almuwalatu lokatan fiye da mahabba shi ne so fa kullum man ahabbatahu ibtida'a min ghairi mukafa'a faqad awlaytahu wa wadatahu duk wanda ka so ba tare da wani abu ne bai maka maka rama kun san shi da kun kake yi ba tare da wani sakamako maka zaman ka san kun san shi da kake yi kina kinan kasowa ne kana soyayya da wani faqad awlaytahu wa wadatahu wal wilaya diddul adawa ata al wilaya kishiyar adawa ke na soyayya wa mujmal alqawl fil muwalat aw alwala dunkulallar magana a jumlace in aka ce almuwalat ko ku alwala duk ma'ana ku kalma wannan kalmar annahu almuhabbat wan nusrat wal ittiba kenan akwai so da taimako da biyayya kenan san abun ko san wanda kai mallaka take da taimaka lamarin shi da mai biyayya wallafas mushi'irun bil qurb wad dunub min shay lafazin almuwala iya sa ka ji akwai wani abu na kusanta zawa kusa da wani abu shi ma'ana kenan kai ma na kusa da shi na kusa da shi kuma kuma kusantar ta so shi ne kalmar ta almuwala almuwada almuwadat lugatar ita kuma a lugar asalin kalmar ta hutu da masadarakinta ada yi wa adi mu'adata kina ya iyaki mana ya ƙi shi iyaki shi ƙiyayya da mana da kurin da kalmar ta hutu daga wannan masadarakinta wala adawa wala adawa ko a ce al'ada ko a ce adawa ma'anar shi alhusumatu wani muba'ada shi ne rigima abokin rigimaka da muba'ada da nisantar juna ma'ana bayani ba kai shi ne al'mu'adat ba ni ba kai nesa da juna waye shi'urin almutamakin filkalb fi kasar idrar wa hubbin intiqam shi ne aka ce wani adun wani ne kina akwai wajen wani abu wanda a zuciya akwai wani abu na nihin cutarwa ko wata ramo gayya yin wata ukuba ga wani tun da kan kishi da makakin komai same shi ko kamishi ko wanda mishi tun na dawa ka ne sai da wani kalma yan uwa muna haɗinta a cikin rayuwa bumaka aka da da lafazin a cikin rayuwa ta duniya kalmar siyasa kai dan adawa na ne zai zama tawar mutum aqida ba ko bai wani matsala ɗaya ta rayuwa ta addini ba abin da yake na kasa ta addini dan uwan gina ke san fursan amma ka cikin adawa ta ne waye ne tunda ba siyasa ku ɗaya ba ku yan gwamnati ne wani dan gaza ne ya ce kai dan adawa ta ne kenan ko wani ya gafa dan gwamnati zai gaya ma wani shi zai gaya ma wancan da abin wanda ke nan kishiya ta siyasa guda biyu to kaga a nan bai dace ba zaka na musulmi da wani adaban yarba kudu na duniya ka ce dan adawa ka ne matsala ce da wannan adawa da almahabba za mu gani ko ne addini ne wa kake so wa kake ki idan ka ki wanda kamata ka so matsala ce ka so da kamata ka ki matsala ce kowanne addini ne ba ra'ayi bane ba addini yace maka wannan kalma ta al'adawa ga ta akwai jin neman cutarwa da neman wata kowa ga wani wal'adu duk da sadiq aka ce wannan adawa ne kenan kishiyar aboki wa mukhulasahu tatattan magana hiya at-taba'ud wal ikhtilaf shine nisantar nisantar juna sabanin sabawa da juna wa hiya diddul malaita ta kishiyar soyayya adawa wannan shine a luga abinda wannan kalma ta samo tushe duk zaka neman kiyayya da adawa a natika al'adawa ya ce to yanzu muna magana aƙida ya ce almuwalat wal mu'ada shar'an a shar'ance me almuwalat me almuwadat ya ce asalin muwalat alhub asalin almuwala so wa asalin mu'adat albughd asalin almu'ada ta wato daga ki wa yanshu anhuma min a'mal alqalb wal jawarih ma yadkhulu fi haqiqati almuwalat wal mu'ada wannan kalmomi na so da ki wa yanshu anhuma daga wannan kalmomi guda biyu ake samo wani abu min a'mal alqalb wal jawarih ake samo wasu ayyuka imma daga aikin zuciya ne ko aiki ne na gaba na gaba wanda wannan aikin na zuciya da gaba shi ne ma yudu kudu fi haƙiƙatar mu'alatar shi ke tabbatar da haƙiƙanin soyayyar ko ƙiyayya misali a zuciya in tsane ka ina ma fata mugun abu in hannuna ne ina cutar da kai ko da kina ko ma wata illa da hannu daga nan dai daga so ka ba da alkhairi wanda kake so ka so shi a zuciya ka san alkhairi gare shi ka dole aikin zuciya ne daga wannan abin da ake samu kenan aikin zuciya ko aikin gaba kan nusrat wa ta'adud kaman kenan in ma ka taimaki mutum ko ka zamanto kishe shi wal muhabbatu wal uns haka ake samu so ake samu mana samun nutsuwa da taimake shi taimakewa da wani wal ikram wal ihtiram da ake samu karramawa ko ba da mutuntawa mutunta wani wal mu'awana ko ko taimako na wani wal jihad wal hijira ko jihadi ko maganar hijira duk daga wannan so ne da kiyake samu su ya ce kenan falmuwalat izan kenan a wannan bayanin da ya maka kenan ma'ana almuwalat al'iqtirabu min ash-shay wa dunu minhu an tariq al-qawl aw al-fi'l aw an-niyya kenan a wannan magana kenan aka ce almuwalat kenan al-iqtirab kusa da wani abu karam ka matsaye shi amma ta hanyar magana ko wani aiki ko niyya ta zuciya shine al-muwalat wal mu'ada ita kuma kiyaya jiddu zalika kishiyar wannan kenan kishiyar kusanta kishiyar kenan ta bangaren taimako bangaren niyya kishiyar abin da aka ambata na baya na addunu wal iktirab wahil bughd wal bu'd wal adawa shine kenan kiyaya da nisanta da kin kin juna wa tabarri wal mujanaba da yanke alaka da ni kai can ma'ana komawa geyi da kowa kirmar mu jana ba nisantar ka kinan ba ne ba kai shine al'adawa yace wa min huna daga wa'annan bayanai da ya gabata na'lam annahu la yakadu yujadu farq bain al-ma'anayn al-lughawi wa shar'i da haka nan za mu san cewa ba a samu wani bambanci tsakanin wa'annan ma'anoni guda biyu na luga ko na shari'a وأن لقد أوجب على المؤمنين أن يقدم أن يقدموا كامل موالاة المؤمنين cewa Allah mai girma da buwaya ya wajabta wa masu imani su gabatar da kullum kamil muwalat cikakkar soyayya da mu'minin ga masu imani wajibi kai cikakkar soyayya ga masu imani sannan a zuciya taimaka wani duka wa kamil mu'adatul kafirin kuma sun Allah ya wajabta cikakkar adawa ga kawuri kai da shi wala tahaqqaqul wala lil mu'minin illa bil bara' min al mushrikin wal kafirin haka bai wa mummuni ya samu alwala ta hakika ga masu imani waliyin su ne a iya mawala da su sai ya kubuta da kafirai mushrikai bai wa kace kana kana ba su gamuwa kaso daidai bai wa kaso duka biyu an kaso nan baka sanna shi magana kenan fahuma mutu lazima wani abun lazim ne in dai kana da cikakkar wani ga masu imani to baka waka wuya kana busu gamuwa karya ce kuran kwan wadi to kalkashin wannan bayanin da ya maka na wannan kalma a luga sai mu koma sama ya ce alamuwalatu wal mu'adatu fi aqidati ahli sunnah wal jamaa wannan soyayya da kiyayya zai maka bayanin sai wannan da soyayya da kiyayya aqidar ahlus sunna wal jamaa yaya suke zai ga masu aqidar sunna jamaa yace wa min usul aqidat salafus salih ahlus sunna wal jamaa daga tushe na aqidar magabata na kwarai wanda kace mu ahlus sunna wal jamaa al hubb fillah wal bughd fillah so kaso dan Allah kuma ka ki wani dan Allah dukan zaka yi dan Allah so da ƙi a yi don Allah ai alhubbu walwala lil mu'minin wal muslimin kenan an dora maka so da jibinta lamarin masu imani da musulmi an wajen dora maka nan wal bughd lil mushrikin fa an dora maka mushrikai da kafirai wal bara'atu da kubuta da su wa min qawanidi mutashari'atin ka kubuta da dukkan dokokin su da shari'a su ba ba kai ba su yace qala Allah ta'ala Allah mai girma da buwa yana cewa والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم توبة آية 71 yace Allah mai girma da buwa yana cewa wal mu'minuna wal mu'minat mummune maza da mummune mata ba'adum awliya ba'ad mumunai shashan su masoya shashe ne gaji suna son junan su daga cikin aiki masu imani ya amuruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar suna umarta umarni da kyakkyawa suna hani ga munkar wa yuqimuna salata wa yutuna zakah suna hana suna umarni da kyakkyawa suna hana munkar kuma suna tsaye da sallah wa yutuna zakata suna ba da zakka in wa karkashin wannan mas'ala ta umarni da kyakkyawa hane ga mummuna a zo nake ban labarin wasu jama'a suka saba ma ahlus sunna da jama'a wasu na magawa ahlus sunna da jama'a wai busu zuwa busu khuruji busu zuwa da'awa su a gida take a suka da suke ma'adu suna kuma suna zawa cikin jama'a suna wannan wai ba da alisuna ka kyale su ka bi su alisuna jama'a su busu suna nan gairu su za ko'ina daga cikin suka da suke ma'adu suna kenan kuma suna cikin jama'a ka bincika labarin karya ka bincika duk jihar da take misali dauki da makaram kakujan kashe mara da ma babu wata babban gari wanda a yau babu masallaci na ahlus sunna wal jama'a suka sallar juma'a ba magana talaba rabi ba babu ba je aka so azi ba ya kai akawa san ba san ba abin da aka yi eh su ka san da wasu abin da ake ba aka ce ba wata kunna ka gamu a masallaci shi gidan anan ka samu anan ka gamu ko shi da bamu ta ana kunna anan muke ka je ba kauyen da a yau ba magana ba har har da ka sharafa ba magana ba wai an sama ko da fatama ba kuma asa kuma da wa'azi aka je aje a kwana ai kwana biyu aje a dawo haka aka kawo sunna ba na kai kan kuma ba bu sai ya busa kwana kai ya ce kirme ne su kan na banza kurun ba kauye kauye ma inda ma bai kai ka ba akwai inda ke juma'a bala kama salawat duk daga daga cikin ɗan shekaru aka wasu su ma su ma ka tambaye na suka masallaci ɗaya ma banda yawo kurin haka nan masallaci ɗaya suna sakawa ka tambaye su gwada maka ina saka masallaci daya sun gina da sunan da wasu su gaya maka wannan wani ma kama maka kama maka cikin gari kauyukan suke mana duk kauyen da kaje inda akwai jama'a akwai shari'a fas akwai ba inda ba masallacin juma'a ba magana ba masallata ba masallacin juma'a ka shiga daji ko ina kaje ba inda ba je kon wa'azi aka je an je an kawa to an ji aka kai gaza bunyan jirgin kuma su wata ma su wata ma kuma malamai can can ma kuma kuma su mata awa suke sun zuwa za su ga su ta kai gaba dawa haka ce mataki mataki ne kowa na shi kana kuma ne ne ita wannan da ake tana aka ce ma tana ce kadai wa'azin da ake ana ne bajin shi sai a sa radio kamar radio kana sai ka kilo nawa ka je ɗan kauye duk abu da san labari wallahi za mu je kauye kana magana wani malam wani ne baka je garin ba amma sun san magana ka ilmu ilmu Allah ka ci gaba ta yada addini ɗan wani haka ko kan ma wani yaudare ka wahala suna su musu musu huruji suna gida ƙayya ce suke wallahi ana huta kun hutar da kawo duk abin ya kahu kama wani ma ƙarya yaudare ka ya mata ya mata don kun haka kun su mata sun an suna kuran a ba ta kiran suna ƙyale musu huta muna huta ta ƙa'ida ta shari'a eh bin wuta ta ra'ayi ta tsari ta muna wata ta ka'ida ta shari'a ta da'awa kuma ana yi ɗan wasu na yi kullum kuma hansu suna cikin yi Allah saka musu alheri da dana magana ne dazu wani azir azir ne wani suka sun sun kaida wani kuma suke sukan arsuna kyale wasu arsuna basu wuta wasu na gida kyale su Allah kiyaye la shaidan yace mummune maza da mata shashan su masoya shashi ne suna umarni da kyakkyawa suna hani ga mummuna suna tsaye da sallah suna ba da zakka kuma wai abin mamaki kiran sunna ba kira ba ne bana ka iske mutum iya shirka iya bida dumu-dumu ka kon goma da shi bakwai da shi ba game wani abibaron abin ba a wannan ba kiran sunna ba ne ba shi sabanin kiran bida za su je a yi kwana nawa wai ka ta ibada yan wa inda manzan Allah da ya zo maka sai salama ka duka masauran annabawa inda haka suka yi da'awa kurin a yi tabbata ta Allah to da wa zai a rigima ƙwarai shawa ba su inkarin Allah ba ba su inkarin abota ma Allah a matsalarsu a ce su bar wannan abin mana mazu ala kun ce a yi a yi tabbata ma ku bauta ma Allah bai ce su ba shirka ba wala bai samun rigimar su da su sun ma yarda ya kyale kai ya bata nasu har ma su yi nashin kuma wani ko kalmar tauhid a kalmar ta imani ya an kore ko kalmar ta shi da ya ce la ilaha to ita illa Allah sama mutane suna wata da'awa ta bida a sabuwa ta dago ita ce wakira wai wakira wai ba a kwada mutum da kun kai da'awa la la ila Allah ai sallah azumi yo su da ba sama da Allah dole ba a kawo addini ya doke shirka inda manzo Allah haka yake duka masauran annabawa inda haka suka yi da'awa ko ba su yi inkarin munkar ba to da ba su rigima da kowa ba su kuma da awon ta sabida ta ake abu inkarin munkar ko yadda gudu haka kaka mutum ya bakace ya magana haka mai magana haka mai magana kaka mai inkarin munkar eh za ka ɗauka ka rigima to shi sa tushen ma aƙida sai an ture ɓanna ana bada misali yanzu ka zo cikin kwalba da wutsari cikin da wutsari ko kwariya da cikin da wutsari ya ka ruwa ka zuba ya shiga ciki ya ka ruwa mai kyau ya ka zuba ya zuba ciki kada zuba ya huta da banna ba ka ha gudda banna he an kore banna ake sa alheri mutum ciki da shirka da bid'a kace wata wata wata wata bid'a shirka me hannun botai me hannun botar shirka da Allah mutane dan wata awa bara yi ba addinin Allah da yi wallahi mutum ya shiga dai wallahi suna gana wani kware haka ayi munkar munkar wannan ahli sunna sai bakan jama'a ana suka mutane a a da abadan wa amma Allah haka yi a gaya mutane aƙida ta gaskiya me ya yi mara bari ya bari ba bari bane ba haka ma Allah ne bai kira ku ce la ilaha illallah da farko ma he kun la ilaha illallah baka gaba lokacin da suka zo ai manzon sa ya musu magana cewa ina ta muku yan wani qurayshawa inda na ba ku labari cewa a bayan ya hausa fa ya kirayo sun taro inda na ba ku labari a bayan wannan dutse akwai abokan adawa za su kama kwari kun amince za mu amince muhammad ba mu tajiya baka da ƙarya ba ce zan gaya muku wata kalma guda za ku waɗi za ku mallaki larabawa kowa zama ta kagare ku zaka za kalma ɗaya ce suka ce ka waɗi za mu maka ɗaya mai ce musu kurun ulu la ilaha illallah a kai tsaye aji ala alihata ilahan wahida inna haza da shehu na jam kaji da kimanwa so kake a mai da ilaha ɗaya ɗaya ya su suke suke ba a yi goma kowa ina shi kai ba a yi naka su a ce ɗaya kenan a bar nasu shi ne matsala ka kenan maganar tauhidi shi ne dole lazim sai da aka ce la ilaha ta ba ce illallah kuma su sun gano ma'anarta su duk da suna mashirka a jahiliya daga sun waɗeta ke sun bar kowa sai Allah kai musulunci sai an kore banna ake sa alkhairi ba a kawo banna a sa cikin akan alheri a sa cikin banna bai zuwa an ture daya sai ka bar shi sai ka bar banna to kon ka sa alheri kon kon ba ci kon kwariya ce sai ka hudda banna to ka zuba alheri amma kana zuba alheri kan banna zai zube banna sanan na aurinka ka ta ka bar su kuma da wannan kiran aka je kauyen aka yi da'awa kuma Allah kuma suka karba a kuje a jihe ku a zage ku yau kuma an gane eh a jihe ka ko ina na baje yin ba na baje yin ba jiwa yake ana zagin ku da kyar ku ku ku ku haka kuma aka gane alhamdulillah inda aka yi a marayi kawai ma haka aka yi amma mai rabo ke doka wani ce da'awa ta annabawa duk haka suke ba alun da zalali ma wai shi gwada ma ya da ba hawa dan wa da kankanci labar annaba ganima ko su annaba ke suka ba sai da'awa ba su annaba ke suka kanci duka kada ku duka annaba Allah ko ne ko a Qur'ani ko sunna kai labarin duka annaba Allah da wane ne ba ai bane kiyon mutanen shi waye yazo kudu haka ba wai shi kenan ko kana kan jama'a kuna kan jama'a kuna kan jama'a ba ai da'awa ba wannan kan suka annaba ne wallahi Allah duk mai suka kiran sunna cewa wani bakan jama'a ne an kiran tauhidi ana magana bid'a ba a cewa bid'a kurin mutum ibada ba a cewa shirka abota amala to la sukan da'awa annaba ce wallahi kamar birje ka wallahi sukan da'awa annaba ce ki ba annabin da ya zama lahi aka shiru aka koyi da'awa ya kare ita ba ba ba da kiwon mutane ana yi ne wani ma mutu a kashe wasu an kashe dewa Allah ce eh an kori wasu cikin zai dan kasa ba za zama lahiya ya su ɓoye gaskiya zama cikin mutane kuma su sare da jama'a shi ne da'awa kuma wa ƙata abu haka ka sukan ahalin sunna wai su ba su iya gawazi ba suna raba kan jama'a haba ɗanwa ba ra'ayi ba ne wallahi wani abu dole ne ba wani abu da ya kamata mu yi bane ba ko ra'ayi bane a dole muke yi dan wajibin ibada ce na kasan za mu yi sallah mai azumi haka ta ma da'awar take wajibi ce wajibi ne kai ko ka kama a yi wallahi ba ra'ayi bane ba Allah ya ce wal mu'minu wal mu'minat mu'mine maza da mu'mine mata ba'dum awliya'u ba'd shashan su masoya shashe ne ya amrun bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar suna umarni da kyakkyawa suna hani ga mumuna wa yuqimuna sala suna tsaye da sallah wa yutuna zaka suna bada zakka dukiya da Allah ba su wa yuti'una Allah wa rasula suna biyayya ga Allah ga manzon shi ka hal masu imani suna da ga Allah ga banzan shi Allah ce ula'ik sai rahmuhumullah wa'annan masu wannan hali me aka jero soyayya juna umarni da kyakkyawa hani ga mumuna tsaye da sallah ba da zaka biyayya ga Allah ga manzan shi masu wannan halin Allah ce sai rahmuhumullah Allah zai ji kansu Allah ka ji kanmu inna Allah azizun hakim Allah mabwayi ne mai hikima ne ya ce wani wuri Allah yake cewa subhanahu ta'ala cikin al-imran aya ta 28 la yattakhidhu al-mu'minina al-kafirina awliya min duni mu'minin wa man yaf'al dhalik falaysa min Allah fi shay nasun qur'ani ne Allah ya ce kada mu'minai su doki kahure a matsayin masoya su bar masu imani in wansu wanda wa man yaf'al dhalik wanda ya doki kahuri a masoyi bar mu'mini falasa min Allah fi shay ba shi da matsayi a wajen Allah ba ruwan Allah da shi yace wa ahlus sunnati wal jamaa aqidar ahlus sunna wal jamaa ya'taqiduna bi anna aqidatul al-muwalat wal mu'adat min usul muhimmat fi ad-din wa rukn min arkan al-aqida aqidar ahlus sunna wal jamaa suna da aqidar soyayya da kiyayya suna daga cikin tushe mai mahimmanci a cikin addini kuma rukuni daga cikin rukunin aƙida ka so mutum dan Allah ka kishi dan Allah walaha makanatun azima fi shar kuma tana wannan aƙidar so da ki tana da wani matsayi mai girma cikin shari'a tattadih bil wujuhil atiya za ta bayyanar maka ka gane tana da mahimmanci ta wannan hanyoyin da za mu zo maka mu ambato maka awwalan hanya ta farko annaha juz'un min shahadatu tauhid alwala wal bara tana daga cikin tushe na shaidawar babu abun bauta da gaskiya sai Allah kalmar la ilaha illallah fa inna ma'ana albara'atu min kulli ma yubadu min dunillahi azza wajal shine kubuta daga dukkan abin da ake bauta wanda ba Allah ba kada manzo Allah ya ce ku ce la ilaha illallah suka ce a so ne kake a mai da ilaha daya kai sun gano shine wani wani mashin da ke cewa ku ji ban mamaki kore shawa dida jahiliya su da zama sabon annabi sabon zama cikin su amma daga kalmar tauhidi sun gano ma'anarta abin da ga mutum a yau shekara nawa iya sallah iya azumi bai gano ma'anarta ba inda ya gano ma'anarta zai zo iya sallah iya azumi iya kiran aljani iya kiran rauka ya ilu haka ka ya ilu dam da ya ilu kaddara mala'ika jibril ne kiraya inda iman ya kiraye shi malaka jibril bawa ne na Allah malaka ne amma kan shi ne mutum malami ne ma iya karantar da addini amma a kabe ka ba rashin sanin wannan ma'ana kalmar shahada ya kai iya kiran wani Allah da sunan ruhani sunan wane ne in ma malaka kira ba a yi kashi da ce amma maki da su tun suna cikin jahiliya amma sun fa'inci in suka ce la ilaha illallah to ko duk wani ila babu shi shi ta suka suka ce a ba za mu waɗi ba suka ƙi waɗi ya ce kama ƙalar lawa ta'ala a ni ibudullah wacce ni butagut haka Allah ce walaƙar ba a sana fi kullum ummatin rasula a ni ibudullah wacce ni butagut Allah ce mun aiko ma dukkan al'umma da manzo mai aiki manzon a mai umarni mi su bauta ta ma Allah a lokaci guda sai nisanci ɗagutu kaji ya mur eh abota mu Allah a bar dagutu duk abin da ba Allah ba saniyan hanya ta biyu zaka gane wai muhimmancin alwala wal bara annaha awsaq ural iman tana daga cikin mahi karhi a igiya ko kulli na imani albarawa tana cikin mahi karhi a ciki abin da ake dogara kan shi wa shartun fi sihatihi kuma tana cikin sharɗin ingancin imani ya ce domin domin ba magana ta hira ya kawo ruwa tun sila sai ta albani ya kawo kamshin hadisin rita da gwamnati da takwas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ausa ƙurar iman almuwalatu fillahi wal mu'adatu fillah wal hubbu fillah wal bugudu fillah ya ce iya daga cikin mahi ƙarfin igiya ko kullum imani za koma a rike soyayya almuwalatu fillah kai soyayya dan Allah za su mutu ka so shi saboda Allah iya mai iman ɗan wanka ba ruwanka da maganar siyasar shi maganar kabilar shi maganar garin shi kurin ɗan uwanka ne musulmi kurin kan wani abin gito ya samu hijabi tsakanin kai da shi na siyasa na gari na kabila duk wani gito wannan shi ne a gaba kuma dole ka so shi kuma ibada ce ka ƙi shi laihi ne a wajen Allah eh laihi ne sai ce maka iya daga cikin jigon imani soyayya da Allah haka mu'adat al-mu'adat shine kiyayya kenan ka lazim ka ki wanda yake bai san Allah ba kai ba dan siyasar ku daya garin ku da kabila ku daya amma mutumin banza ne iya taka dokokin Allah bai da addinin Allah ba ba kai ba shi baka san shi yau ku gane kullum aka magana irin wannan mutane gato ya aka yi mu'amala mu da alaka a alaka daban cooperation daban kasuwanci daban aiki daban na mu'amala ta duniya daban kai da su wannan ba hana ba ku yi sosai ku yi musharaka a yi wane ne aiki alaka ƙasa da ƙasa ma har aje a yi wasu soyayya don daban yake amma a zuciya babu wannan ba maganar so na soyayya wannan mu'amala ta duniya addini aƙida tana nan a wurinka kuma su ma haka ne yanke ba gano ma haka yake a ƙida su tare ɗin su dai a kai a kawo ba sa rabuwa da ta kai da kake shi mai kake mantawa suna nan suna ma kallon wani abu daban kama kama haka kama kama kama suna kallon kai ma kama su irin wannan kallo alaƙa ce ta duniya muke wannan aƙida tana nan a zuciya ya ce wal hubbu fillah wal bughd fillah kenan soyayya dan Allah kiyayya dan Allah ثالثا أبناؤكم أنها سبب لتذوق قلب حلاوة الإيمان ولذة اليقين كما سام سويا دان الله كيا دان الله سببين لتذوق دان كأنني منا زتية أنني حلاوة الإيمان أنني دهن إيماني da lafiyar da ke da daɗin samun ɗanwa mai yaga cewa akwai wata mu'amala ta ɗabi'ar rai wanda yake ji mai imani kaɗai yake iya jinta wanda ke jinta kaɗai yake bai iya ma siffanta ma ita bai iya siffanta ma ita ta wani cikin malamai Allah gara ta musu da littafin ya da matsala iya kawo irin wani misali ne ji kawa wayanda magana ta imani daɗin imani bai iya gama shi wani abokin shi ne ya rubuta mishi jumla shi abokin mana ba namiji bane ba sai yake aika ma wancan malamin waya siffanta mishi yaya ake jin daɗi na mu'amala da mata waya mai bayani ya za a yi ya mai bayani da jin daɗi na mu'amala da mata sai ce i da na san kai ba ka ga matsayinka amma da shi na gano ashe kai wawa ne yanzu ashe na gane kai wawa ne ya za a siffanta maka ya za tabbata maka wani abu baiwa yawan da ke cikin izini ka tabbata ba shi kenan halawatul imani wani bai gama ta sai wani ke cikin ta kamar wacce mu'amala ce ya siffanta ba ya siffanta wa mutum ya siffanta mai kaza kaza kaza ake bai bai ba ta fa'ida kan shi ba da mutum ya gane wa shirme ne misali na kenan abu ne hewan da yake cikin isa shi ba ya da siffantawa kenan yace wannan soyayya dan Allah kiyayya dan Allah tana daga cikin abin da yake sa mutum ɗanɗani daɗin imani wannan mai hujja kan haka ya karuwa da bukhari ya ka musulmi ya kawo ta قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أنا صلى الله عليه وسلم أبو قداء duk wanda aka same shi tare da su abu uku in aka same ka tare da su to wani mai wannan halin zai samu halawa ko wasu aka ce halawa a sabu da mai daɗi zai samu kenan jin daɗin imani gashi man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma wanda ya zama a rayuwar shi da Allah da manzon shi yayi san Allah da manzon shi akan kowane anan ta ya zai zama to haka kenan duk lokacin da umarnin Allah ya zo ko na manzon Allah ya zo ba wanda zaka ji yaunin shi ko tsoron shi ka fasa ban umarnin Allah gana kenan tun da kayan Allah wannan kaya kuma misali mutumin da zai ga ya ganin gaskiya sarai ya tabbatar da wani abu sunna ce wannan bid'a ce san sarai to amma ka san abokan zama ko dangi ka a saba da abokai ka a saba da ƴan unguwa ku saba da mutane haka nan ma da aje ayi da mu dai shi da shi ayi da shi wa eh taron sadaka uku ayi da shi 40 ayi da shi na suna duka shi dai saboda ka a saba da jama'a yaje ayi da shi me yasa haka nan Dan ya iya son zama da su lahiya iya so su gane juna ka tsane shi kaga anan inda ya yi san Allah da manzan shi ya yi kaga ba zai yi ba daga za gano maganar a aikace za gano ta kenan lokacin da Allah ya ce kaza haka za a yi misali an ce ajjige misali an ce mana a yi misali a cika sallah a yi tsoson sallah a yi tsoson sallah an ce a ɗora dama kan hagun iyawa a garinku ana kyamar ɗora dama kan hagun kyamar take a garinku an ganga da gemu za a tsane ka a ce ma kama suna abu da sun suna take a yi to kaga mun da wanda yake wanda ya bari saboda ka a zarge shi kaga ya yi ta san Allah da manzon shi na gani malami malamin su mutuwa saudiya ne iya ga mun irin wani mas'ala da yake cewa ta iya ga beken shi ta bai wa yarda duk mutumin da ya kasa ajige mu kurin a sunna tala duk ba sunna da zai yi yi mai zaka tabi gimin kurin ka kasa ajiya ya tabi zaka sunna sai shi kan zai gane kurin da kun da baka ja kuma ta ya san kurin kariya ce bai yi wa ka ce da kun da man kenan kurin ba gaskiya bace ba tumi ya yamde mu yace wata ran sun tayi wata kasa Ghana an yi wa'azi an yi wa'azi an tuka masallaci to ya san mutanen kasanan da wasu ashan mu'amala yace yanzu zan tambaye ku a wannan taro namu anan tsayuwa mu a wannan wuri mun zan sada sarari yazo yace duk wanda ya kaza shine mai imani ya sai auki kaza kun bar abin da ya wadi a ba zan bari ba zami musa ba duk gashi duba kurge mu ko wani shakka ce ai biji ai ba ya ce ai ko kai ne na maka da take kin ai kace ku ai kace ma ku ai kace ma a takaice cewa dai kenan daga cikin abu guda uku da yake sa a samu halawatul iman wanda ya zamanto ya yi san Allah da manzon shi akan koma wani ne na biyu wa man habba abdan la yuhibbu illa lillah da wanda zaka so wani bawan Allah ba wani abu da ya sa ko kudi ko wani abu daban na duniya dan kabila dan siya kun so ka mai dan Allah ko da ka so shi dan bawa na Allah mutum kware ne to in dai dan Allah ne kurin zurzurudu ka so nan bawan shi ma iya da abin da ka sa samun halawatul iman wa abin na uku wa man yakara wa an yauda fil kufr ba'ad an anqadahu Allah kama karo an yulka fil nar yace haka wanda yake kin ya koma kafirci bayan Allah ya tsame ka tashi hankalinka na duniya ka koma kashe sun ka wuce ka kyamaci ka wuce iya ka kyama yadda ba ka so ka fada wuta to kama ka hurta wannan tsada ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزين في قلوبكم وكذا لكم الكفر والفسوق والإثم والجنة وجاءكم ناشي نبو هكذا وانا شيني يتم بيوات الله شيني يكي سامك سن إيماني يسامك كامل كافرتي إيه يسامك سن إيماني kenan wannan abun guda uku wanda yake da su zai samu jin daɗin imani abu na hudu annahu bi taqiqi hadhihi al-aqida yastakmilu al-iman da cika wannan aqida ta soyayya da kiyayya dan Allah imanin mutum ke cika an babu haka akwai na ƙasa imani ya kawo hujja ya karuwa da Abu Dawud ya rawaito hadisi ingantacce dai yace qalan nabi sallallahu alaihi wasallam man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah ومنع لله فقد استكمل الايمان annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda yaso man ahabba lillah duk wanda yaso wani dan Allah ya soyayya dan Allah zai wa abada ya kiyayya dan Allah san shi kiyayya shi duka dan Allah ke yi wa Allah ya bada saboda Allah wa man lillah ya hana inda bai dace ba saboda Allah in yi haka faqad istakmala al-iman ya cika imanin shi ko imani ya cika kidan ba haka kenan akwai na ƙasa kenan khamisan abu na biyar li'anna man ahabba ghayra Allah subhanahu wata'ala wa dinahu wa ala kan Allah azza jalla yace duk wanda ya so wani Allah ya gima da buwa ya tsaki tsaka da buwaya yake addinin mana wani addini daban ba addinin Allah ba ba mutana ba mutana addinin Allah ba addinin Allah ba to nan kana kafirin billah kawuri ya kafirce mu Allah ko mai gima da buwaya ya ce ƙadar Allah ta'ala Allah mai girma da buwa ya ce ƙul a gairar la'attakizu waliyan fatir samawati wal ard wa hu yut'im wa la yut'am qul inni umirtu an akuna awwal man aslam wa la takunanna minal mushrikeen Allah ke cewa manzon shi ka gaya mutane masu ma kira ka zo ka bi abinda suke kashi na wannan Allah qul a gairar la'attakizu waliyan so ne kuke in doki wani masoyi daban ban da Allah alhali Allah shine fatir samawati wal ard Allah shine ya kagi halittar samai da kasai bai ga mutar wajen kowa ba mai wannan ikon wa yut'im wa la yut'am Allah shike ciyaswa ba mai ciyar da shi mai wannan ikon zan bari in kama wani banza kenan kul ga ya musu to haka kuke ni inni umirtu ana kun awwal masal ni aka ma wannan farkon mai meka zuwa ga Allah ba magana bin wani Allah kuma aka mun kashe na harkon masu meka zuwa ga Allah kuma cewa lati kullum minan mushrikai kaka zanga daga cikin mushrikai aka mai kashe kaka shiga layin su sabisan abu na shidda anha as-silatu allati ala asasiha yaqum al-mujtama' al-islami ar-rabbani wa yakmulu bunyanu kuma da wannan aqida ta so da ki don Allah hakikanin tushe fandasonkin da musulunci suke zama kan shi addinin musulunci na Allah ginin shi zai cika ta wannan hanya ce ya ci kalin nabi sallallahu alaihi wasallam ruwaya da imam bukhari ya roto annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi ɗayanku ba zai imani ba ko imanin shi ba zai cika ba hatta yuhibba li akhi sai ya soma dan uwan shi ma yuhibbu li nafsi abin da yake soma kanshi shi cika imani eh yanda kake son alkhairi ka so alkhairi gani ga wannan ga wani in baka san sharri kai ma ka kauce gare mu eh shine imanin ga bai cika he ka zama to haka he ka auna zuciyarka eh nan ne matsala ko ya amsa ce shi sai ya ce wa ahlus sunnati wal jamaa ahlus sunna wal jamaa daga cikin aqidarsu ya'taqiduna bi anna al muwalata wal mu'ada wal mu'ada wajibatun shar'an suna da aqidar soyayya da kiyayya wajibi ne a shar'ance to bal min lawazimin shahada iya daga cikin abin da bai rabuwa da kalmar shahadaka la ilaha illallah wa shartun min shurutiha iya daga cikin sharadi daga cikin sharda na imani وهي أصل عظيم من أصول عقيدة والإيمان soyayya da kiyar Allah iya daga cikin tushe na aƙida da imani yajibu alal muslim mura'atahu wajibi ne ga dukkan musulmi ya kiyaye wannan abu so da ki وقد جاءت النصوص كثير النصوص الكثيره لتاكيد هذا لتاكيد هذا الاثر كما yace nasoshi masu yawa sun zo don su karho wannan tushe wannan foundation yace fadar Allah subhanahu wataala cikin tauba aya ta 24 qul in kana aba'ukum وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأمانات اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها وأحب إليكم من, من الله ورسوله وجهادا في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره Allah ce gaya musu kula gaya musu na Allah ke annabi umarni Allah ke manzo Allah umarni gaya musu in kana aba'ukum in har ya zamanto uwayenku aka fara da manyan uwaye in uwayenku wa abna'akum da diyanku wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matanku wa ashiratukum da danginku wa amaluka taftumuha da dukiya da kuka tara wa tijaratun takhashawna kasada da wani kasuwancinka kana tsoro na menene ana magana akan bin umarnin Allah bin dokokin Allah ya zama to babanka zai kama cikas a sannan babana ne ya ce in bari dole in yi shirka da Allah da cikin bid'a he in zamana saboda in yi tun da babana ne shigo aka ce haƙƙin Allah ba mai shiga da abin da yake haƙƙin Allah to ya ƙarin kowa sai kamata a sani sama yake da haƙƙin kowa da kai da babanka duka bayan Allah ne duka bayan Allah kuke gaba ɗaya kenan haƙƙin Allah shi ne da samun haƙƙin tsoho ko tsohuwa kina kawo magana uwaye da ɗiyanku da ‘yan uwanku da matanku eh madan ta iyawa za ta rama hankali an kace gaza ba ta da ba ko za ta yi gidansu ko sai za ta mashi ɗiyansu ana akwai na kama kanan za za ba mashi ɗiyanmu wallahi ba ka kuma ciki ba kai ma ka shiga da'ira ta zaka ta zikiri za a amshe za mu amshe ɗiyanmu haka cewa shiratukum ko danginku kana tsan ka bi Allah ka bi doka ta Allah za ka bata da danginka za su tsane ka ku za ku raba kaya ta ko da wani abu shi sai ga komo iya tsoro ya dangin ya tsaya to gaskiya sa fada dangin shi to sai sai dai sai zo shi ba komai a shi ko kuwa iya tsoro wani mai gidan shi ne in ya bi sunna ya bi abin da Allah ke so za su bata da mai gidan shi kashin dukiya da ko kasuwa kiyawa kana kuma cewa to shi ya gama anguwa an tsare shi ka ba sai maka kan tiji shi abu da wai tsala wai anguwa an gama mai kai ba sai ka kan tiji ka ga da me ke iya hanya ke ne sai da da mai ciki sai an gama mai kai ba sai kai eh ko da kasuwa kai tsoron kake tsawa to musakin taradona ko ko wani gidaje ne kuka gyara kuka samu nutsuwa a ciki ya hana ka bin Allah to wannan abin da aka jero da uwaye da iya da yan uwa da mata da dangi da dukiya da gidaje lafiyayyu wa'annan ababe taradaunaha wannan yasa sai kuka kuka karkata kuka hihita su wa'annan ababe ahabba ilaykum min Allah wa rasuli sai kuka yi san wa'annan ababe akan Allah da manzon shi wa jihadin fi sabili da zuwa jihadi cikin doka addini na kuka jihadi kuka kwanta ba ruwanku Allah ce ta fatarabbasu sai ku tsaya ku yi jiran abin zai zo ku yi jiran Allah ku yi jira hatta ya ati lamari har Allah ya kada lamarin shi kenan akwai barazana akwai tadid akwai kenan kenan an kai haka akwai abin zai biyo baya yace wa qala ta'ala wa qawluhu ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulqawna ilayhim bil mawaddah wannan aya ta biyo bayan wani abu da kalata ya rufe namun wannan kisa ta haɗin bin bin abubuwar ta'a wannan sahabi ne ba wani matsala bayan matsala ko ɗaya ta rashin imanin kuma na huci amma irin wannan kuskuren da aka sabe dalilin wani abu na duniya haɗin bin abubuwar ta'a an mutu za a ta yi maka buɗe maka aikin maka ana so tsarin yaƙi ba a so abokin adawa ya san kana zuwa kai ma wata kwantan ɓauna ko ma shirin da ya yi naka tsarin yaƙi hadabin abin barata'a sai ya zamanto shi daman muhajir ne ya bar maka to iya ga mahi yawan sahabbai wasu na da fami a garin maka shi bai da bai danki a can he yake ga waye wani abu wanda zai samu kyakkyawar alaka da su abin da yi sai ya aika takarda ya aika mutanen maka takarda ga manzan Allah yana zuwa kenan ku shirya shi wai a ya san da cewa wannan busan a musu komi amma wai za su ga iya da dan wani abun kun da yi bai bai imani bane ba amma wai sai yake ga wannan za su samu za su kamar su ga alama iya tare da su su dan dauke shi amini wannan abun ne zabi ne kan shi ne aka sabkar da wannan aya wanda annabi sallallahu alaihi bayan ya aika wata mace da takardar manzon Allah sallallahu alaihi wahayi ya zo mishi aka bashi labari wani ya aiki wata mace ba ga ba ya aiki wata mace a cikin ku da takarda zo ga Qurayshawa tana wuri kaza ku je ku azu takarda wannan manzon ya aiki ali da wani cikin sahabbai ake su ku je rutaka rutaka sunan wuri ne ku je a wannan wurin za ku samu wata mace akan raƙumi yan wawayi kenan ku ji rutaha za ku samu wata mace a kan raƙumi an ba ta takarda ta kanin ƙurishawa ku amso wannan takarda ku kamun kudu a da suka suka shaɗa mata a wannan wurin kuma ga ta aka raƙumi ta bayar Allah ki ba mu takarda aka ba ki kanin ta cewa ba wani ba ki ba mu ha abin alice wallahi ko ki ba mu ko mu miki zura ga woki da mutum akwai suka ta gurin ko ki ba mu ko mu miki zura ce wallahi saka za a yi tsiya da gaske gaske suke a cikin kai ta hudda a cikin kitso ta ta tona ta ɗauko takardar ta ba su su bude ba ku zo so ake daga kuna ku ake su kunun ku amsa ku kawo kuna eh kunun su amsa ku muni kuna suka an suka da yadda take suka kawo aka bude aka karanta takardar min hatsi bin abi balata'a ila zuwa wani wani da har zuwa ga wani cikin ƙudashawa ana karantawa nufta haɗin kai da kanka ya rasulullah kakka gagawa hukunci kaina ce wallahi ban yi haka ba don kafin ana banzan shi don kafin ana banzan na yi ne ka dalili don su ga wata alaƙa da nake da su mahimman sabai suna da dangi a maka ni ban da kowa don su amma na san wannan bai hada komai rasulullahi dan dai umar ya ce rasulullahi kurin ka bar ni cire wuyan shi umar ya ce ka wani kurin cire wuyan shi rasulullahi kurin cire wuyan shi munafiki ne kurin cire wuyan shi to a nan sa'ad da aka haɗin iya cikin mutanen badar na manzana ta rabe ya ne annabi cewa umar umar baka san ba da cewa Allah subhanahu wataala ya dibi mutanen badar gaba ya ce imanu mashi tun karkar fata lakum Allah ya dibi duk maza ce komai ku an gafarta muku kiran haka ba hada da tsira kuma ta gaban hoshi shikenan to kaga nan meye to akan wannan Allah ke kashe ya ku masu imani la tattakidu aduwa dukkan aure zikirin an gaya ma an gada gadon zikirin da bi sani ba ba a yi ba a soyayya kar kafuri za Allah tabbata aya ya ku masu imani ya wanda zai amanu la tattakidu aduwa aduwa aure kan ku ɗauki makiyina da makiyan ku masoya turkuna ilin bilin mawadda ku yi jiha muku soyayya ku gare su babu kai ba su ba soyayya ba kai ba kawuri soyayya eh bayan dama sun kafa ce ma Allah da manzai shi ana abu bayani kirkan wannan aya ta zo yan wani ga mun zo kan fakara kuma lokacin ya ta yi Allah kan fatan san Allah kan fatan san insha Allah Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidu Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh